إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlu sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba shidda ga watan Muharram hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da shidda ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin daidai insha Allah yau za mu yi darasi na arba'in da tara cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah darasi na 49 insha Allah za mu tashi al'amur bil wudu liman masal qur'ana magana ta umarni da ya zo na ayi arwala ga wanda zai taba alqur'ani shine shahal qur'ani akan wannan imam malik ya wannan babi don iya cikin mazhabar shi ta ba a shawar alkur'ani he da arwala yawara da haddathan yahya an malik an abdullahi bin abi bakar bin hazam أن في أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر ƙala malik to wannan bakin ruwa yake nan imam malik ya kawo hujja kan wannan matsala ta wajibcin arwala ga shawa alƙur'ani da ruwaya ta amur bin hazam ta abdullahi bin ayyuka bin hazam ya ce akwai kamar cewa saƙo da annabi ya rubuta wa shi amur bin hazam annabi ya sa shi kaman wakili a najiran to cikin abin da ya aika mai abin da zai aiki da shi akwai magana a takarda ce kaman letter ce mishi sako ne a cikin sakon akwai ya gaya mishi cewa allah masal qur'an illa tahir ka wanda ya shahi alqur'ani sai mai tsarki dan wannan shine jigo na madogara ta imam malik wanda shi ne madagara ta jamhur kan cewa ba a shawar alkur'ani he da tsarki nan tsarki ma malik ya rike wannan tsarki akan magana ta arwalla yanzu bakin ruwaya kenan abin da ya tsaya kenan abin da ya cikin waccan takarda yanzu bayan wannan hadisi ma malik zai kama ka bayani kan mas'alar wannan ya ce ƙala malik ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسالة إلا وهو طاهر كون دي شاوى يدوك القرآن إما دا مراتيا كودا إرن جكا أبغانا متاشن كي أنا ورن دا أكي سا imam sam sam akwati ko ta gaba da abin da ake sa qur'ani kakka doke shi da wani amarata ko abin dokan shi kurin sai kana da alwala nan sai ke cewa walau da zalika lahumla fi khabi'ati inda har cewa ya halitta a shahi a daki qur'ani da marataye shi ko ta wani amsa da akwati kusan duki da yake ciki da ya halitta kenan a doke shi a cikin gafakar shi khabi'ata na khabi'a magana gafaka suke cewa gafaka mai aka ce gidan ƙura'ani wannan gafaka ba na ga sunan na gafaka a rubuce ana tun malamin muna ganin shekara 35 da hannun shi rubuta mu hausa da mu gane ka daɗin littafi kenan hausa da kanshi rubuta mu gafa ga ake cewa ya sa za ka rana rubutu shi ne samun shekara 36 36 da wannan rubuta akalla da yawa nan ba a hita ba kenan wannan shirin daɗin littafi an karbuta baka manciya to kenan nan imam malik ya wannan fiƙihun tun da kowa ya yarda ba dokan ƙura'ani a cikin gidan shi in ba ba kowa ba a ƙidar da ke kanta ba dokan ƙura'ani a cikin gidan shi sai da arwallah to yanda ba doka a cikin gidan shi haka dabin da ke alaƙa da shi maratayi ne wani misali cikin akwati yake kaka ci aidan baka taba shi ba shi ne ke haka yin fikin imam malik ba ka ci a da ai ƙur'ani a cikin wani akwatin da misali yake ko ai marata ya ɗauki taba shi ba to shi ta duk ɗaya ne inda har zai halitta da marata ya ko da akwatin da a ɗauke shi da ya ce ai a cikin kafaka shi yan cikin gidan shi ma ba taba shi ba sai ce wala min kur hadalik li an yakuna fi yadi allazi yamilu shi jannatul bihim saf ba a kiba ba a karhanta ba a kiba ba a hana ba karanta qur'ani لأن يكون في يد الذي يعمل شيء من الجنة في المصحف بعدين ba ai an hana tabawa ne dan a ce hannu mai tabawa da akwai wani abu mai najasa da zai taba Qur'anin ba dan shi ba kana ba dan wata ban najasa bane ba a hannu aka hana taba Qur'ani inda dan wannan ne ya ce eh in a cikin akwati ne ko marata ya ba lahi bane ba to ai abin asalin yake cewa walakin amma kenan ba a hana shi ba don wani abu zai bata ƙur'ani aka ce bata shi ba a ce walakin amma kenan abin da ya sa wa inna ma kuri hadalik liman ya hamiluhu huwa kai tahar an hana ɗaukan ƙur'ani ne ga wanda bai da tsarki me yasa ikraman alquran wa ta'aziman lahu dan girma alqurani ba shi karamci shi yasa kurin ba dan boyi ai ci da ba a taba da najasa a kai ne aka ce kakka ɗauka sai da arwala muna kan fiƙi imam malik kan maganar shawar ƙur'ani he da arwala wannan ce madogara ta imam malik kuma madogara imam malik wannan hadisi ne to amma duk da aka yi maka imam malik ya kawo wannan aya sai ke cewa ƙali malik bayan ya kawo wannan hadisi ya kawo fiƙihun shi akan ba a ɗaukar ƙur'ani he da arwala ko da a cikin wani jika ne ko a cikin gidan shi ko a cikin akwati ko da marataya ba a ɗaukar shi kuran haka fiƙin imam malik rahimahullahu ta'ala sai yake cewa imam malik qala malik ahsanu ma sami'tu fi hadhihi al-aya la yamassuhu illa al-mutahharun mahi kyawun abinda naji kan wannan aya ta la yamassuhu illa al-mutahharun inma hiya bi manzilati hadhihi al-ayati allati fi abasa abasa wa tawalla qawlu allah tabaaraka wa ta'ala kalla innaha tadhkira فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة nan ‘yan wani iya bukatar lura da kyau da mas'ala nan wani zai ɗauka imam malik ya kawo wannan aya ta lamusa da mata haruna kan hujja ta shahar ƙurani a'a shi imam malik fikihun shi daban kan wani aya ba da ita bai dogara ya ce taɓa ƙurani he da alwala kamar da suka tsammani a'a imam malik waccan ruwaya ita ce madogaro shi amma yake cewa wannan aya ta kasa akwai manganin malamai kan laimasu lam tahru jamhurin malamai na masu tafsiri suna kan cewa damiri iya koma zuwa kitabun makanun me ma'ana magana an ce innahu laqur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa almutahharun nan tushen rigima ko sabani daga ne yazo wata ina wata nan yan allura iya bukatar lura da mas'ala dan nan wurin dan ne wurin kai da kawowa da magana malama jigon ana abin yazo shi imam malik iya ga wannan aya na ce muku mun yi malaman tafsirai akwai ka'ida ta malaman magana suna ga din magana in ta zo aka zo da damiri an je yarjau laqabul mazkur an aka yi misali misali maka ta hausa da musa da zai da amana suka shigo he na bige shi da musa da zai da amar he na bige shi to ƙari larabci ba wani abu zai ka bayani waye na bige na ƙarshen amar na ƙarshen ne na bige da mirin aka abuwa magana ya koma waye a ƙarshen magana a ce to shi na tafi na so a gane magana to ƙarin larabci ba wani abu da ya zo ƙari da ta kawo ba haka bane ba aka jero da magana wani wani wani haka yi wani damiri an mai kaza kaza ya ce damirin na waya waya ƙarshe nan mai magana a ce innahu shi ƙur'ani ya ce ya kada bayan la ƙur'anun abin karantawa ne ko karim mai karamci fi kitabin a cikin littayi makanun tsararre la masu ba mai shawashi wa yake magana kitabin makanun wannan mafuzi ne wannan kowa sanar mafuzi ka tamu kanun kenan nan shi kanshi qur'ani gaba shi kanshi qur'ani gaba da dungurungum iya cikin kitabu makanun wannan kitabu makanun ba mai shawar shi illa mutahharu hima sarki to nan masu sarkin ne to damirin wasu ya ce ai damirin la musuhu ai ya kuma qur'ani inda akwai karina sahiya ta kawo to amma babu karina ta kawo kenan shi haƙi damirin muhimman malaman tafsiri suka ce ana magana ne da lol mafuz shi ake magana ba mai iya taɓa shi ya mala'iku suke kawai gari shi shi ma imam malik akan wannan tafsirin akan haka yake don ya cayi domin su majamur suna magana akan wani aya ya cayi wannan aya ta lamasar da arun imam malik sai cayi tana daidai da matsayin surata cikin abasa da allah ke ba labarin lal mafuz ya ce kalla innaha ta zakira wannan kenan qur'ani abin tunatarwa ne faman sha'a zakara mai so ya wa'aztu da alkurani fi suhufin asalin kenan wasu takardu ne mukar masu tsarki marfu'atin masu daraja yace mutahara masu tsarki bi aidi safara a hannun mala'iku kiramin barra masu karamci masu biyayya ga Allah kenan imam malik akan wannan tunda wannan aya a tasar malamai suna tana magana ne akan wannan ma'aikata na ana nihin dole mafus kirman malik iyakan waccan aya ma damirin na la musu iya koma ga lon mafud shine ba mai kaiwa gare shi sai mala'iku a takeice dai yan uwa wannan aya ta da ake hujja kanta ta la musu da mutahharun ba ta akan imam malik bai dogara ta ba ya dogara wancan hadisi imam malik ko wuce imam malik wancan ruwa ta amr bin hazam da ya tayi dogara ya hana taɓa ƙur'ani da alwala amma ta wannan aya ya ce tana koma ne game da labarin ake ba na mala'iku ba mai kai zalil mafuz sai mala'iku ba iya ni ba wannan aya tana ni ƙur'ani ba ne ba aya wacce aya imam malik to kuma da mun mahiya su jamhur to su jamhur malaman tafsiri suna kan fikin imam malik ayat batta nihin alƙur'ani to kuma ina aka samo hana ƙur'ani taɓa ƙur'ani da alwala nan mun kuma gana ta zo shi ma malik ya dogara da hana kutar kurani da arwalla da wancan hadisi na abu bin hazim la masu kurani la ta'irin ko ba mai shahar kurani ne mai tsarki to su jamhur kwance mazhaba ta na ga ibn abbas haka na ga abu hanifa haka yin su dauda zahiri su ibn hazam hatta sa albani su imamu shokani duka yi malaman suna kan cewa tun da wannan damiri na lamunsu ilal mutaharun ana magana ne da lal mahfuz ba da qur'ani ba ake ne kenan ba za mu kan hujja da wani aya ba a ce ba mai taba qur'ani he da arwalla suka komo wani wani na fahimta ta addini suka ce muqaddara mai meka wuya da qur'anin ake ne dan an ce lamunsu ilal mutaharun da can lamunsu qur'ani la tahirun ba mai shawar shi mai tsarki to wa ce tsarki na alwala wa ce tsarki na alwala sai ta kalmar tahir lafazin mushtarik wanda yake da tarayya iya ɗaukar tsarki daga janaba iya ɗaukar tsarki na alwala shi baka baka janaba ba kuma ka alwala iya ɗaukar tsarki na mummuni al'ummar lanjis iya ɗaukan tsarki na jikinka babu wata ƙazamta to tun wani abu ne telebizin mai ɗaukan kowanne to kenan ya za a ce ta wannan abin an hana taɓa musulmi taɓa ƙur'ani in bai arwallah idan aka dogara suka ce da ruwawi da suke zauwa na lafazin ba mu shahar ƙwani da arwallah ba wadda take da inganci ɓangaren sinadi duk ruwa da za a kawo ta mamta shahar arwallah duk ruwa sun tabbata da sinadin madogara ita kuma wannan ta imam malik da ya kawo cakun tsahir da kun tsahir kun yace lamsa qala la tsahirun to wannan tsahirkin lafazi ne wa tsahir daga mi su misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali wata rana annabi game da Abu Hurairah a cikin gari suna tare sai annabi ga Abu Hurairah ya bace daga ba su gamu Abu Hurairah aka yi kasalabe ba labari ce wala ya rasulullah na zo ne ina da janaba a jikina ina kyamar zamana da kai da najasa yace ai al'amunu la yanjus Abu Hurairah al'amunu la yanjus dan kai da janaba kai karma ta kai kanka kai karan kanka ka zama ka zama najasa a mun mun bai zama najasa sai kuma nashin qur'ani ya zo inna innamul mushrikuna najasun mushrikina najasa ke annabi annabi annabi ya ce al'amrun la najus kenan tahirin mu'min mu'min tahirin kenan to kenan to ai kenan ya ce kenan mushriki ne bai ta ba ba mu'min ke tahir ai wanda magarin gaskiya suna da yawan gaske mas'ala a takeice ka ayi zahi da yawa kan ka hantar ta bayan ba ta qur'ani he da alwala ka wannan aya kaje magana dai akan aya akwai maganar magabata kuma irin kamar su albani da mullah cikin tamamun milla kwarai ya kawo da masala ƙarshe ya dire da magana cewa baratul asaliya mai baratul asaliya abinda babu wata madogara kwakwara za ka hujja a kai sai a koma tushe mai tu baratul asaliya tun da ba nasi zahiri da ya hana ya tsaya bayan albani haka yana kama shokani cikin nan otar haka cikin subul shan na wannan imam sana'ani cikin subul salam wannan haka ibn hazm cikin muhalla nan cikin wannan littafi na abu malik na sayfiqi sunna duka aka suka bayani sai gaskiyar magana mu ba wata madogara da za a hana cewa mutum bai taba qur'ani bai da alwala fa'inta ce ta wasu malamai ba nasibi na zahiri yazo dan wa kenan irin waɗannan ababe suka zo haka suka fata kiyancin mutum kullun ya ka tsayawa kan ra'ayi guda sai ba ka mushkila ta rayuwa a wani wuri shi aka ce ai kamar na kita misali karatu tsayawa kan ra'ayin maza ba shi suka ce ka zama kihin rijiya kihin rijiya da ka zamanto ba inda kake zuwa kurin kana na a matsayi wuri guda sanin irin wani matsalolin ka san su da manganin malamai iya baka dama lalle kenan inda dama kowa ya sani a yi alwala a ɗaukar shi shi yi wani abin sananne a yi arwala a ɗauka shi ya yi to amma an babuwa a ci aibarka shi ke na maka taɓa ba kaga tana kuma kowa akwai dama kuma ka arwala ba ka san dama arwala ba kaga kenan sai ka ɗauki kayan ka tunda babu hani karara shi ne magana kenan amma inda dama arwala a yi arwala shi ya yi amma babu arwala babu haramci karara ka ta iya kurin da ya ce wa kurin ka taɓa a baka hukuncin waccan aya ga dai manuwarta a wajen malamai kuma kace imam malik ma ba da aya ya dogara ba da wancan hadisi dogara na Allah masa qur'ani la tahir aya ce ga mun to wannan aya tana ne da mirin ya koma ga qur'ani ga lal mahfuz ne ba qur'ani ba a takaice da muna magana baban taba qur'ani imam malik yayi motsa malik ya mata babe ba taba qur'ani sai da arwalla to shine mazhaba ta imam malik amma akwai masu ganin cewa ba dole ba hani karara a cikin akwai abdullahi bin abbas irin sai abu ibn munzir irin sai ibn hazam sai abu dawud kenan irin sai imam shokani irin sai albani wallahi duka suna kan wani magana ta cewa ba mu dogara kwakwara ta wajibcin yin arwala kayan a taba Allah taimake mu yanzu dai mun ji muna cikin mutamalika ba ta bai da arwala ko sai ar-rukhsat kenan dai nan muna so mu gane dai wannan aya da imam malik ya kawo ya ce mahi kyawun abin da ya ji kan ma'anan wannan aya ta lamasu da matsaharun ga abin da malamai ke cewa inna mahiya ita wannan lamasu da matsaharun bi manzilatul ayatul latifi abasa wa tawalla tana matsayin ayar da take cikin abasa wa tawalla an jawal amma zuwa karshe shine magana Allah mai girma da buwaya kalla innaha tadhkira wannan galgadi ne kake faman sha'a zakara mai so ka mai galgadi fi sufin mukarrama cikin wasu takardu masu karamci karshe abin yanzu marfu'atin masu daraja mutanen masu tsarki bi aidi safara wanda suke hannun mala'iku wannan kuma mai yace safara mala'iku yana kyan Allah kenan bin mafus kenan kiramin barara masu karamci masu biyayya ga Allah sai ar-rukhsatu fi qira'atil qur'an ala ghairi wujub nan yanzu matsala ce ta a karanta karatu ba sai da arwalla ba shi ne masu ma magana an yi rangume a karanta ƙur'ani ba tare ba da arwalla haddathani yahya an malik wacce ruwa ta inganta wacce ruwaya dai wasu malamai suna garurin ta amma albani tabbatar tana hanyoyi ingantattu hadisin wancan na Allah masu Qur'an la tahirun haddathani yahya an malik an ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani an muhammad bin sirin أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أبو سيلمة أبو سيلمة abin da yake ruwayar mawar bin sirin ke bada labarin ci amur bin khattab kanu fi qaumin hum yaqra'una alquran umar bin khattab iya cikin wasu jama'a ana cikin tilawa ana karanta qur'ani ana karatu fa dhahaba li hajati sai umar ta shi je biya bukata ta dan adam a tamsali a tamsali a cewa ne ya taimake waya da ya je umar ya je biya bukata thumma raja'a sai ya dawo daga biyan bukata sai misali ya hoto daga bayan daki bisa gaba ya arwanna ya hoto kuma ho ya qara'ul qur'an ya hoto daga biyan bukata kuma yana karatun alqur'ani ganin haka faqala lahu rajul wani yace ya aminu ya aminu munin ya shugaban mu'minai ataqra'ul qur'ana wa lasta ala wudu shin za ka rika karanta ƙur'ani ba ka da alwala? kina san umar ya je ban ɗaya ya biya bukata biya aula ba kuma ya gani na ƙira'a ce ya shugaban mummune za ka rinka karanta ƙur'ani alhali ba ka da alwala? faƙala lahu umar umar ce mashi man afta ka bi haza a musailama wa ba ka wannan fatawa ta ba a karatun ƙur'ani sai da alwala? ko musailama ne ne masalama wanda ya da'awar annabta ƙarya ya ce ana mai wahayi ya tana ba ke yau samun wahayi ne ka samu daga masalama ya ce maka ba a gata ƙur'ani da arwala shi ne ya mara gama shi ke da ma baka da fatawa ke nan umar daga ke nan wani abu ne samu wani abu sai zan samun wahayi ne amma da ba ke nan ba annabi da magana ba ba wani magana ta hanyar shari'a ta ce ai ba a karatun ƙur'ani da arwala ce dai an musulma ne baka ta baka wannan fatawa nan kenan me gurin kenan shi ma nan imam malik rahimahullah ya kai hujja ta wannan hadisi na umar akan kenan akwai rangwame kan karatun qur'ani ba sai da arwalla ba yan wa masalar karatun qur'ani wannan wajen jamhur masala ta janaba take da matsala janaba ko haila amma dama magana ta alwala nan bai da matsala mai janaba ne karanta qur'ani he da alwala shi ma malamai sun maganganu kan wannan mas'ala kamar ne da suka yi akan shawo alqur'ani shi ma malamai masu ta haƙiƙin hadisai akan wani hukunci sun yi maganganu kan abin da aka dogara akan shi aka hana mai janaba karanta qur'ani sun ce ɓangaren isanadin hadisai babu ruwaya ingantatta wadda ta hana mai janaba karatun ƙur'ani suka ce duk abin da ya zo na magana hana mai janaba karatun ƙur'ani ɓangaren hadisi iya da magana mutum zai ga wani magana cikin nil'autar sai mamu shokani haka kan muhallata ibn hazam haka cikin tamamul minna na albani rahimahullah zai gar manganu hatta ina ga cikin wannan safi sunan abu malik za ga wani hujjoji da suka kawo da tattaunawa kan hadisan kan hadisan babu ba mu inganci haka cikin subul salam shayin buluga maram jin tabbata babu ruwaya ingantatta wadda za a dogara a kanta a kan a hana kira alƙur'ani a kan mai janaba wannan kenan sittin da babu abin da ya inganta shi ma ka a matsa suka ce a koma bara'atul asaliya duka kasa kawai bara'atul asaliya tushen abu tun da na hannun jizo ba a tsaye a nan kuran kenan mutum yakan bukaci karatun qur'ani a wannan hali kuma irin su magana ta mai haila ita tana da akwai ruwa mata aisha wadda iyakan fi imamul bukhari ta karanta qur'ani ita ba lahi da dama da mai haila ita sabanin ta haila ran sauki kware ita mai haila an ita tana ta iya da sauki sabanin da akwai zahirin nasi daga sabai na maganar yin karatu na mai haila ta karanta qur'ani amma wajen tabawa ma duk maganar jamhuri ce kullun jamhuri mai yawa su suna kan ba tabawa ba karantawa tsammanin malaman sun yi raddi ne ga jamhuri kan wata madogara ce kwara za a dogara a kanta a hannu kaji magana ke dindiyar kan magana ce ta baya irin wannan ababen mutum ya kewaye san su in ka san su kasan da aka sa gaba to kenan ba kayan zai kan magana ba wanda ya ce maka shi ya yi ba kace ba ka faɗa da shi ba kuma kai ma kana da dama in ta kama ka yi amma kullum na magana na abubuwan kullum yin abin da tsarki shi ya yi amma maganar haida maganar jana wani abin da iya zaba samun adam fauri da yawa yau kai ta tahiya ma wani wurin babu abin wankan ma kuma kana balle a ce misali mutum gardi ne ko mai neman tilawa ne a sami hana ka karatun kuma kana da bukatar karatun kuma nishin zai kawo matsala kenan kana da dama gaskiya kan wannan dalilai idan kai babu wani dai nasi kwakwara da za a dora maka a dora maka lahiyin kai wallawa sai yanzu dai kenan wannan mun fahimci wannan hadisin ko na ar-rukhsatu fi qira'ati al-Qur'an ala ghairi wudu rangwame akan karanta al-Qur'ani ba da arwalla ba an kawo hujja da Umar bin Khattab kana fi qaumin hum yaqra'una al-Qur'an Umar iya cikin wasu mutane suna karanta al-Qur'ani fa dhahaba li hajati yata biya bukata sun raja'a ya dawo daga biyan bukata wa huwa yaqra'u al-Qur'ana yana karatun al-Qur'ani faƙar lahu rajulun he wani mutum ya ce tuna cimma zaman ya ce ya amirul mummuni ya shugaban mummunai a taƙara ulƙura'ana wa lasta alawudu za ka rinka karanta ƙura'ani alhali ba ka da arwalla faƙar lahu umar ya ce mishi man afta ka bi hada a musailama wa ya baka wannan fatawa ko musailama ya baka wannan fatawa wanda ya da'awar annabta karya yanzu sai ma ja fi tahzibul qur'an magana da ta zo kan nan hizib ta hazib ba yin hizibi ba izi-izi ba a na maganar ɗokan wani yanki na alƙur'ani ya zamanto maka al'ada misali saɓa ma kaina kullum zan izi goma ko 20 ko 30 shi ne tazib in ɗora ma kaina wani aiki wani umma a sadaka ana ta duka wani ibada ko sallah ko wani caya na ɗora makaina wani aiki na musamman to nan akan maganar ƙur'ani ne na magana ta ka ɗauki wani yanki na ƙwararren karanta ta yin sallar ƙyamun lere da izi goma ko izi ishirin ko izi talatin kan shi yake magana yanzu haddathani yahya an malik an dawud ibn husayn an al-a'raj an abdurrahman ibn abdul qari an umar ibn khattab qala man fatahu hizbuhu min al-layl faqara'ahu hina tazulu shams ila salati zuhr فإنه لم يفته أو كأنه أدركه abinda yake wannan ruwaya cewa umar ibn khattab ke bada labari man fatahu hizbu min al-layl wanda wani karatu nan asalin karatun ne amma tana gamawa da sallah sai zai ne zai rinka kiyamalle da izi goma ko 20 ko kaza wanda irin wannan aiki da yake karantawa karatu da yake ko sallah da yake cikin dare ta wuce shi a cikin dare baka samu damar yi ba faqara he ka kar kai wannan qira'a taka hina tazulu shams lokacin gushewar rana daga tsakiya ila ta tazulu zuwa sallah azhur in kai daga gushewar rana zuwa sallah azhur fa innahu lam yafutu bi hutaka ba aw ka annahu adha kaman ka riziki lokacin daren kidan kaman kai a cikin dare ne da harko nan mas'ala ta faƙara wa hina ta zo da shamsikin wannan akwai masala magana kamar da ibn abdulbar ke cewa akwai wa'am akwai kwata kuskure da ya huto daga dawud kin mai kawo ibn husayn kin ya ce ruwa ta ibn shahab shi ibn shahab ya yi magana har da aminci da komi akan dawud ruwa da ta tabbata ba ce domin a ce ma daga gushewar rana zuwa sallah a zuhur lokaci na gajere bai bukata aiki da yawa kuma ga ma hani ya zo daidai zawal sallah na aka ce kuma ga ruwaya ta zo man nama an hizbihi faƙarar ma ba mai zata fata rasa ta zuru ne abinda ya tabbata wanda wani abu cikin dare wuce shi sai ya yi shi tsakanin bayan sallah asuba zuwa a zaura aka ce shi ne magana mai inganci kuma hadisi akwai hadisi marfu'i wanda ta imam muslim ya kawo ruwayar amma ba cewa ba daga bayan zawal zuwa a zaura daga zaura ta wuce a zaura ta jigai daga zaura ta wuce ya zaura ta gaskiya magana ce wannan akwai kuskure kamun cewa shi ne magana gushin rana ne shi ne ta zuwa shams kenan maraya kurin daga salatul fajar ne ila salatul zuhur ne abin da inganta kenan nan kuma dai muna mas'ala ta na maganar an wani aikin da kake cikin dare da kyamun layl baka yi cikin dare ba ko da in dai daga asuba kai shi har zuwa har zuwa azhar kare bakwai takwas tara har zuwa azhar za ba ka lada kaman kai da dare wannan ya tabbata tabbas sai وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال رجل أخبرني أبي أنه, قد أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي وسلني لما ذاك قال فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه nan abin da yake ruwayar cewa da muhammad bin yahya bin hibban da yahya bin sa'id cewa kenan ya bin sai da ke cewa muna zamani muhammadu bin yahaya bin hibban muna zamani sai kenan annan muhammadu bin yahaya sai kira wani mutum ya ce zo a khabirni billazi samita min abi ka bani labarin abin da ka ji babanka iya hudi nan kenan me ka ji babanka iya hudi kan wata mas'ala nan kenan ta gamin baban shi kenan sahibikin zai musabit ne yace me ka ji babanka iya hudi kan kara annahu kada yace kenan mai babanka ma kaban hadisi daga babanka wannan mutumin wannan mutumin da shi Muhammad bin ya tambaya sai ya ce mishi akhbarni abi babana ya bar labari annahu ata Zaid bin Thabit ya je wajen Zaid bin Thabit kenan wanda yake mana wanda yake rubuta mana makarantar Qur'ani wanda shugaban rubutun Qur'ani yace ya zo wajen Zaid bin Thabit sai faqala lahu sai Zaid ya ce mishi kaifa tara qira'atul qur'an fi sabai me zaka ce akan karanta qur'ani a cikin kwana bakwai sai fa qala zaid hasan zaid yace ai abu ne mai kyau sai amma shi zaid sai ce wa ana wal ana aqra'u fi nisf aw ashar in karanta qur'ani cikin rabin wata ko kwana goma ahabu ilayya ya na yi san haka kenan ba an kwana a cikin kwana goma wata ko rabin wata na yi san haka maimakon a kwana bakwai in karanta shi sai zai da cewa wasanni sai ya ce kenan zai da cewa ya ce babin nashi ka tambaye ni kan wata tambaya in baka labari ya ce lima za ka tambaye ni don me nake san haka nake san in karanta kwana goma ko sha biyar tambaye ni ƙala kirin baban na sai camin ya ce mishi fa'in ni asali to yana tambayar gaya mini ƙala zai sai zai ne ce babana abinda ya sa nake so in karanta a kwana goma ko sha biyar da kai a tadabbarahu wa a ƙifa alai don in tsaya yin tadabbur da kyau in lura da abin da na karanta kenan ƙaruwa da abin da yake cikin ƙur'ani duk da ruwa ya bata da inganci gaskiya zai mu sha wahala wajen tawilinta hadisin bai ganta ba shi dai kurin almuhim akwai da sai ingantattu wa khalaqa muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kan muhimmancin karanta shin a sati riwayar da makaranta ta Abdullah bin Amr bin As annabi ya ji hankalin shi kan karantawa kashi annabi ya ce kasar ka wuce ka kanta kasar kwana uku wata ruwa annabi ke ce din mai ganta kwanan kasar kwana uku to bai fahimci komai ba kaji a kira akwai kenan ma'anar magana a da sai ingantattu na mahimmancin karanta qur'ani a saboda kwana uku yayi kai kasa da haka kun me mai wanda bai ce dan fa'intar abin da ke ciki an san kakan qur'ani kana karanta kana lura da abin da yake ciki shi da mamancin qur'ani ba kuna karanta ba ta samu lada ba zo da qur'ani kuna karanta samu lada kade ba a a samu lada kuma a lura da abin da ke cikin qur'ani kitabun anzalna ilayka litabru ayati ta ko wannan qur'ani ga Allah ce wannan kitabun anzalna ilayka wannan littafin mun sauke shi zuwa gare ka litabru ayati dan a lura da ayoyin qur'ani kenan ya ana buƙatar tadabbur a yi tsaya a karanta mai aya take ni illa kista ce a mai kawo astu umarni aka yi mai aka maka umarni hani aka yi mai aka hana ka kinan an kista ce akwai dazarsi a cikinta kimai mace kinan ƙura'ani ba kurin a karanta ba ne ba a sami lada a karanta ne a sami lada kuma a ɗauki darasin da ke ciki shi sa labin umar yake cewa na muna ɗaukan ƙura'ani aya goma sai mun je mun haddace mu haddace ta mu fahimci abin daga cikinta kuma ko yake da ta ko ba kuna makinan kurin kira kuna sakon a ta je da ƙura'ani kurin a yi ta karanta ƙura'ani hakan babu babu fahimtar abin da aka wuce muhimmanci abin wa astuwa da abin da ke cikin shi ya ce hin za mu tashi ma ja a fil ƙura'ani nan kuma mu karanta wata mas'ala da ta zo kan ƙura'ani yaya ya zo yaya yake abin da alaƙa dai da alƙura'ani ya ce haddasa ni yahya an malik عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأه على غير ما قرأوها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه abinda yake wannan hadisi umar bin khattab abdullahi bin abdulkadir ke cewa ya ji umar bin khattab iya ba da labarin wani abu da yawa kana gare shi umar ya ce samitu hisham bin hakim bin hizam na ji hisham bin hakim bin hizam ya kara sautar furkan iyakan sautar furkan amma karatun da shi hisham yake ji umar ala gairin ma a ƙararwa bayan da ni nake karanta ba alhali ya ce ni kuma wa kanin rasu da salama a ƙara'aniya annabi da kanshi ya koya min wannan sura ba wani ba amma na ji shi wannan hisham iyayenta bayan da bani aka koya min ita umar ya ce fakitu ana ajiyar alai haushin da ya bani kamar iya sallah in harɗo shi in ciro shi ga sallah in cire shi kayan ga sallah iya ga sallah ma ya yi tsoho kuma ta na kusa in ciro shi ga sallah in hana shi in yi gaugawa sun ma a mahalutu a mahe na ɗan dakata mishi dai na yi haƙuri gida ƙwarya ganin umar gida abin mashi haushi ƙware ya ce sai na ɗan dakata mishi hattan sarrafa har ya ƙare sallah sun malababutuhu biyar da ayi sai na cokwale shi na shaƙi shi da mayahin shi na cokwale shi shi da babutun wana ka gan mutum wuyan mutum ka shaƙi na gama wuyan shi da kwale shi na shaƙi shi na jawo shi ina ta kwale shi a san can kwala ya wai wani san kwala ba kai na kishi can kwala ana abin san kwala ba shi ne dai ya shaƙe shi gama da mayahin ya shaƙo wuyan shi ta kwale shi kenan ya jawo shi ya ce faji itu bihi rasulun salama na zo jama'a kenan na cikwale shi na shaƙo shi na zo jama'a zana sittin da shi ya kashe gaban gaban manzo Allah ya jawo shi kashe gaban manzo Allah ya tsira shi faƙultu ya rasulullah na ce ya manzan Allah inni sami'tu hada ya ƙara sautar furqan alagar ma qatarani ma qarataniha wa naji wannan iyakan sautar furqan bayan da ka karanta min ta ba naji iyakan ta sautar furqan bayan da baka karanta min da ita ba sai faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilu annabi ce ma umar saka shi ka shaki ka shaki ka shaki ka zure ya shako shi annabi ta arsilu saka shi umar yace sun maƙala annabi sai ya ce mini kun ba na sake shi iqara hisham ya annabi har da wanda ka har gima shi hisham annabi ce hisham karanta ji karanta ka yace faqara alqira'ata allati sami'tu yaqra'u sai hisham ya karanta yadda na shi ya karanta wani bayan dabba irin abin da na shi ya karanta shi sake karantawa da ya ƙare faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka za undira haka ta sabko daidai sun maƙalali ƙara'a faƙara'atuwa kai umar karanta ya ce nema na karanta faƙala haka za undira haka ta sauko dunan gaga kenan da yake cewa iyakan cewa da kenan ba irin abu ɗaya ba kowanne daidai ne wanda sai ce yi ina hazala ƙor'ana unzila ala saba ta haru faƙara umata ya sarami wannan ƙor'ani an sabakar da shi akan harafi bakwai ku karanta abin da ya muku sauƙi a cikin wa'innan haraffa wannan wasu na ɗaukar kira ta saba kuskure ne ba malami ɗaya cikin magabata da ya kakan ƙananin kira ta ba ce ba haka ba ne ba nan kamar imam wannan aka zarkani ya ce maganganu kan wannan mas'ala saboda magana arba'in kowa ta shi kawo me saba a shi wannan kira ta ba ya ce magana mashi sauki ibn abulbarka ta magana mashi sauki a ciki masu madogara magana biyu ana nihi ne cewa larabawa akwai kalmomi yadda yake a hausa ai ta hausa bakwai ko haka hausa ba sakwace zai ce kaza a wajen wani ma kalmar da ba sakwace kai a wajen ka zagi ne zagi ne a wajen annan wajen amma a wurin shi kuma hausa ce zaka ce gindin ice gutsun ice a wajen masakwace haka ne kama wajen masaki ne wajen gutsun ice su wani zaka gindin ice kai ice kai da kace gindin ice a wajen masakwace kun gale kuma wajen gutsun ice kai wannan kan duka kuma hausawa ne inuwa ce inu wa ce ke una mun je mun je wa'azi ta ta a je una ta me una ambo kashi ko to da abubuwan kaga annabi ne musamman ya kiri ba amma kuma da hausa ce kenan su ma larabawa akwai lugatu daban-daban kenan ƙur'ani ya zo da luga daban-daban ta labar luga bakwai a shi ne mura mai sauki kenan akwai wata kalmar a luga kaza ake da ita a nan babu ita ba da mu duka lugoyin larabawa gaba da sa a cikin lugoyin larabawa masu fasaha aka ɗauki wannan akwai kenan luga daban-daban luga ke shi kenan nan arabi bakwai a iya ɗaukan wannan larabawa wannan lugogin nasu a cikin irin abin da suke harfi da shi a cewa magana ta zama kusa kan maganar kenan ba a ce ga kira a ce annabi jero guda bakwai harfi bakwai ba wannan kurin a cikin nan za ka karanta wannan amma kuma an ce wannan kira a kowane harfin bakwai mutum bai tsarawa da kan shi cika kawo sai wanda aka samu a cikin sabai sun karanta da wannan kira a yanzu gaskiya babu wannan shi domin zan qur'ani an rubuta an gyara kowace abin da zo yanzu ba wani nema a sabo za ka kawo kasa farkon lamarin san abu amma yanzu ba na da kawo kace ya ce duka kaza a wancan zamanin ne kayan a gama yanzu an gama kin ba mamaki ka samu wata kalma a nan a can ma'anar daban yanzu misali tana ta misali ajin da asara duka ajin sauki ne asara ya gawa ne da irin su na magana ta'al da da da maka ta ta'ala zo ko da ya kabi akabi duk mana da yace a cikin wannan za a zo wannan ta akabi wannan ce ta'ala ko ta ajza wata asara shi da kace kullun wannan saba da haruf bai doka kira ba kullun illa ruwan malamin suke cewa wannan saba ta haruf sai ka samu sabani babu ruwaya da manzala ko sahabi yace ga su a jere ya jero masu wannan gasa ba babu su ba shi za a samu saɓanin kan magana mace wani tafsiri ce tafsiri mai sauƙi kan magana kuran cewa kenan harafi bakwai kenan a cikin lugagin larabci akwai irin wannan ana samun irin wannan bambanci zan zuwa nan amma akwai irin halishi na fasahan laraba guda bakwai kowanne an samu magana cin ƙur'ani kendan na an kanta da wannan na gana duk babu matsala kan shi ke irin wannan saɓani da an samu kayan da umar da wannan sahabi hisham shi ya karanta waccan shi ya karanta da wannan ke dole a karanta dai ba lahi ba ne ba dan wata ruwa annabi ta tun wata ruwa tun Buhari tun sai Muslim annabi ke cewa Jibril ya karanta min Qur'an da harfi guda an ce a ƙara min Jibril hatta kai yadda kai mun harfi bakwai daga nan ne kenan kenan har harfi bakwai kenan daban-daban har bakwai aka karanta mishi daban-daban shi da almuhimmi da nan kurin magana kenan kira Qur'ani tana da bambanci daga nan zuwa nan aka samu bambancin kira wannan kuma za a koma littattafai na kira na sanin kirawun da bambancin kiran kira ko wani akwai dalili a kan shi irin wani shamti bayanin kullum mas'ala ta masu cewa ba ruwansu da qur'ani ba ruwansu da sunna ko he qur'ani irin wani abin yake kinsa gaba daya wata ne gansa a cikin kahuci gaba daya dan me kahucin za su kai wata marhala su ga duka ma qur'ani akwai matsala wanda kace sun kawo da san ƙarya ne ba gaskiya bane ba anan ake san bambancin qira'a kaji warshi kaji kalun kaji warshi qira'a kuma daban-daban ce to ya kai wacce ce ta Allah dole kuma suna ka san a suna za ka iya ganowa a kira ta kaza ga ta zo a hanya kaza ta zo dole yan kuma kuɗa yan kuma suna an wuce gaba suna to ya kai ka shiga rudu wacce ce ta Allah ya ka shiga matsala to amma su sun san wannan kowane abin da ya zo na annabi ya yi daban-daban kowane ya tabbata a suna ke he ta hanyar suna za ka iya sanin wannan kirawoyi gaske magana an ka ce ka barin ruwanka da ƙur'ani da sunna ya ƙur'ani duka ma zaka duka ma Qur'ani ba zaka ce ba daidai bane ba dan wanzu kawo sunna suka bayyana addinin su suka kawo zo da karawoyin an kuwa ka ture wannan to wace maka ture dole kenan yan kuma ga sunna za a sanin ko ci qira'a da tabbacin da bambancin qira'a daga nan zuwa nan akwai bambanci kuma ko ne ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole a sunna za a koma a san Qur'anin ba da harshe guda bai zo magana kenan kenan daban-daban ya zo kuma kowanne kai zaka zaka Umar ya tada rigima ko ko kuma alai kuma qira'a annabi akan ta ba haka ba kaga annabi ya ya rigima kai inda annabi ya rigima akwai mai rabata inda annabi ya rigima da Umar akwai mai rabata rigima kaga mutum da akwai bai wa kuran alhaji annabi ya koya mishi sana abubuwan kin sai gama sunna wuri da wanda ban shi ba ka sanin inda aka sa gaba sai wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nan ne ko إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت عبد الله بن عمر كبار labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama mathal sahibul qur'an misali ne za a buga da makarancin qur'ani ce misalin shi ga matar sahibul ibil al-mu'aqqala kaman raqumi ne mai dabaibayi in ahada alaiha amsaka an ka kula da ɗar mai shi baka bar shi baka saki baka warware shi ba zamu amma dabaiban bai warware ba zaka rike ka lokacin ka bukata ka kama kanka wa in atalaka idan ka kunce dabaibayewa za ba zai ta yi kuma ka samu shi ya shiga daji na menene iya magana akan kulawa da muzakara da tilawar ƙur'ani din da kace ƙur'ani in baka tilawa zai subci zai kubci he da kulawa kwarai din har da inda ka haddace kana barin kana zama kana biyu ba kai tilawa ba ba zo kana muzakara kana kana kana kana ta kara kana zon karantawa to zaka manci kenan wani wata ruwa ba ce ya gaugawa kubci ba saboda rakumi a kenan akwai jan hankali wanda yake da hadda ƙur'ani ya rinka yin tilawa ko da da abin da saukin abin ƙur'ani yin sallah cikin dare ya iya ba taimaka maka da yin abin kenan ya yi baka dan hutu da nishadi kan abin kenan kana kwankoma ya baka damar hada ce amma inda baka kulawa da yawan tilawa to zai tafi kamar yadda raƙumi in ba da bai bai zai kenan wannan kulawa shi da bai bai yawan tilawa shi zai baka da kenan ka ɗarmi har da ka kata kunci magana kenan wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an ashid zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل السلسلة لترس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا abin da yake ruwayar aisha mata da take ba labari aisha take ba labarin cewa haris bin hisham ya tambayi manzana sallallahu alaihi wasallam cewa kaifa ya atika la wahayi yaya wahayi yake zo maka ya rasulullah ya tambayi annabi yaya kake kake samun wahayi sai manzana shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a hayanan ya atini fi mithl sasratil taras wani lokaci yakan zo mini kaman sautin sarƙa na me wanda ya san sarƙa haka an ka sake ta a ƙasa saman dutse sharar ta ko irin ƙaran da sarƙa take in aka sake ta saman dutse sharar wani ƙaran sautin da yake ji haka yake ji kaman sautin kenan sarƙa da irin ta mahaikar aljaras irin sarƙa wanda ya san kaman ƙaraurawa da ake sawa tana kyalan kyalan kyalan da ake ko masa addaba ko inda ake sai tana kyalan kyalan da ake ke da wannan karan sarka da take bugun wani kare ci karan karan karan haka ke zo mutaka kace yace irin kai wani jikin nan me kenan wani sauti ke ji shar haka ke ji sautin da ke ji irin wannan karan sarka da aka aka sama dan tana bugun junanta yace wa huwa ashuddu alai irin wannan da muke dan kafiya kenan kafiya daban-daban ce irin wannan kaifiya ta zama wahayi da yawa ake wahayi irin wannan mai wannan ƙara na wannan sarka ya himu ya haibin wahala an ce annabawa mai wahayi ƙwarai kana iya canza kaga iya iya jibi iya samun matsala ƙwarai in ana mai wahayi ko ya ga waya ganewa iya cikin wahayi yace irin wannan huwa ashaddu alai ya haimu tsanani za a ƙare wahayin fa yafsimu anni mana ya kalau anni wahayin zai ɗauke mini wa kada wa aitu maƙal ana ƙarewa duk abin da aka rikun hadace ana yana yana daga an ana wayin iya cirewa na kiyaye duk abin da aka gami eh an haka kama alƙawalin Allah ne ya ce wa hayanan wani lokaci kenan ina na samu wayi ya tamasar da mala'ika yakan zo mini da kama ta mutum zai zo min da kaman namiji mutum gashi mutum ne dan wana wani wajen haka ake zo mini fa yukallimuni zai mun magana ina ganin shi ke wani wacce kuna yadda kuna kuna karan kuna ya ji kuna sautin kuna ana mai wahayin kuna ana jin kama na waya ana mata ana mata telefon ne ana mata telefon haka zai kuna kuna gama shi bai jin bai ganin malaikar to ce wannan ya bashi wahala to wani lokaci ya tamansaru lil almalak rajulan malakan yakan zo ya mun siffa ta mutum fayukallimuni zai mun magana ina ganin shi fa'a'i ma ya kuri iya hudi ina har da ce abin da yake hudi fata kara nahu fata bi kura a cikin kwan ba kwan gaba ruwanka fana ma alaina bayan nahu fana ma alaina jama'a kura nahu fana ma allah ce fana ma alaina jama'a kura nahu a kan me yake ba ruwanka da da ba gaggawa ke a ce a ƙura'ana karanta kun kaba kurin ba ruwanka kun ka shurara fanni ma alaina jama wa ƙura'anahu mu za mu tattara mashi a zuciyarka kada a karanta ma ba ruwanka kurin ka ya ƙuri kurin ana ƙarewa ya ce fa'i ma ya ƙuri sai an har da ce abin da yake kuɗi aisha take cewa walaƙadar aitu yanzu da alai fil yawmin shadid barad na ga manzana sallallahu alaihi ta ga manzana sallallahu tace ana mai wahayi fil yawmin shadid barad a cikin wuni mai tsananin sanyi ana sanyi amma ta ce faifisim anu za a ƙare wahayin wa inna jabinahu da ya tafassadu arkan goshe shi iya zubo da zuwa jakab da hawaye da zuwa cikin shi tsanukan yake amma da hawaye ya jakab zuwa ta gama shi goshe shi iya zubo da hawaye kai da zuwa kina iya dasan zuwa alhali kuma tsakar sanyi ne kina akwai wahala abin kwarai daya cikin sabai ke canin zaba tana annabi ma na zo cinye shi a sama na ya ya kace ne kurin sai hawa yi zo mishi cewa wallahi shi ne kamar kashi na tsage tuni ce ba na zage ba ina gudun in zage amma ce na sha wahala kirin kwarin ya shiga canji na yanayi kuma suna ganewa in shiga wahayi to ya ce amma wancan na saraka ya yi wahala akan na mala'ika da yake zo mishi iya ganin shi mishi bayani kuma daga baya a ɗauke wahayin ya kiyaye abin da aka faɗi nan kuma labarin aisha ne da baka labarin halin da yake shiga ta ce aka mai wahayi a tsananin sanyi amma za a ƙaya wahayin goshin shi iya ɗigo da zuwa da jibi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني استد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى أكو سورة to ina ga hadisin ba za mu iya ba zai zo ne kan kan bayanin abasa wata walla sura da ake annabi inda annabi zai boye wata sura ko aya da ya boye ta dan tana magana ne akan wani abu da yawa kana gare shi kan wancan makaho da yazo iya neman a karantar shi annabi ya kula da wasu manyan manyan qurayshawa iya ga dan su musulmi annabi ya kula da su musulunta ya so ya dan bar magana ta wannan makaho insha Allah Allah kai rana ta yau sai mu dasa kan magana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته